إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke ambalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata shidda ga wata na zulqa'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da tara ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah za mu yi darasi na hudu a cikin littafinmu mai suna bulugul mara na imam hafiz bin hajar asqalani yau darasi na hudu ne insha Allah muna cikin bayani na al'awani ko aniya na al'ina na maganar makayi da ya dace a yi aiki da shi a musulunci mun zo hadisi na abu ta'alaba al-khushani ruwa da imam al-bukhari ya roto aka musulun a daidai na lokaci ya mana mana kare mana wa ana abi ta'alaba al-khushani radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah inna bi ardi qaumin ahli kitab أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فغسلوها وكلوا فيها nan magana ce ta aiki da kaya na ahalar kitab wannan abu sa'alaba ke cewa shi da kanshi ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inna na akulu inna bi arda qaumin ahalar kitab muna ƙasa ko gari da yake da ahalar kitab an ci ahalar kitab in maka ce ba yahude ko ba nasari abin da yake tambaya nan a fana a kulu fi aniyatihim za mu ci abinci a cikin makayinsu qal la ta'kulu fiha yace kakku ci a cikin makayinsu illa alla tajidu ghayraha sai dan da ku samu wani makayi ba sai nasu faghasiluwa a wannan halin ku wanke makayin nasu wa kulu fiha ku ci abinci a cikinsu wannan munzu muna magana ba ci ba ba sha muna magana arwala ko wanka na ibada nan kenan iya so imam hafiz ya kama ka wannan ruwaya a wannan wuri ya kawo ma hujja da ba asali ba aiki da makayi na halal kitab sai inda babu an babu to ka wanke me ya kawo haka maganar sai an wanke makayinsu bayan mun san da maganar halhalata ma maganar yankan alal kitabu ko nan akwai ruwa da musulmi roto wanda daya cikin sabai iya tambaya ta ya rasulullah inna nujawir ahlul kitab wa mutabakhuna fi qudur al-khinzir yatabakhuna fi qudur al-khinzir wa shawuna fi adati khamar kina ko abin da ka tambaye yace ya rasulullah mukan ma'ana muna makwabtaka da alakta su kuma suna dawa alkhanzir a cikin makayinsu ko a takwanansu suna shan giya a cikin kayansu ya zami na da ce in wajattun gaira fakulu wa sharabu in kun samu wani makayi ba nasa ba ku ci ku shi da wancan makayi wa in lam tajidu gaira idan muku samu makayi ba yawan nan farhaduha mana fagasuluha bilma wa kulu wa sharabu an babu kenan nan dalilin lalacewar su aiki da najasa da haram cin ma'ana musti alade kai ko kuwa aiki da giya shi yasa aka ce a wanke wannan kaya nasu kenan anan kaya dukkan ahlul kitab bai dacewa an akwai wani mai aiki da shi in babu za mu ɗauka mai aiki da shi mu wanke amma don gudun aiki da abin da yake najasa wannan ruwa ta inganta kuma shine dalilin kawo hadisi a wannan wurin kurin magana aiki da makayan alal kitab za a iya yi amma a wanki inda dan ana gudun shiga aiki da abin da yake mana mai najasa سي وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تودؤوا من مزارة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل عمران بن حسين كبار الأبار cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi arwala daga mazada almazada wannan nau'in salka ce babba in ana so a dogon tahiya ko a ɗauko ruwa mai yawa salka asalin salka daga fata ta dabba guda ake yin ta amma maza da suna ƙara sai a gama fata biyu ta dabba ba a gama a yi salka guda kai kai ana san ɗaukar ruwa mai yawa kenan to na abin da ke ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi arwalla a wata salka za mu ce ta wata mace mushrika zai kawo maka kina ana aiki da makayansu kuma da sarka mun bayani a baya ayyuma ihabin dubi faqat tahwa duk wata da aka je mai ta tsarkaka kaga nan duk da mushrikai ne an san yankan su ma haramu ne ba na alkita bane ba amma ganin ba'arin salka sai an je mai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da ruwa ko salka da take ta wannan mushrika magana kenan sai ya ce maka fi hadisin tawil cikin wani dogon hadisi dan mun yi bayani tsarin wannan littafi na buluga maram an san hafiz bin hajar inda yake mana teku ne wajen hadi wajen ilimin hadisi abinda yake wannan littafi ne na fiqhu ta hadisi zai dogo dogon hadisi dogo makan kalma guda ko musa kalma ko jumla guda kan dogon hadisi akan wata mas'ala daya yakan yi kuma ana zai kawo a wani wuri ya kawo wata jumla kin yanzu a nan kurin abin da yake so ya kawo a wannan dogon hadisin da ya doko aiki da makayi ko sarka ta mushirka ya ce dogon hadisi me dogon hadisi cikin sahih bukhari haka muslim hadisin wannan dogo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara a sallah ta asuba wanda he da rana ta hudu rana ta bige su aka halka aka ga ashe an gari ya waye umar ya tafi kabara ya kabara ya kabara da yake an ce mutum mai sauti da an ce kabara umar wata manzo Allah ya halka can aka halka subhanallah rana ta dubi su yanzu me anan manzo Allah ya ce a yi dan gaba kwari ne mai shida aka dai aka yi aro aka yi mana aka yi ba makai aka nema babu ruwa babu ruwa na da aka yi wannan taimama a kare aka yi sallah ya ce an yi dan gaba sai bayan babu ruwa da wani aure suka ce rasulullah babu ruwan shawa kishirwa ta kan mutane suna jajin kishirwa ya za a yi cin abin da za a yi ali da wani waje ku nemo ruwa da ali da wani suna tahiyya suka suke wata mace da salaka guda biyu ta ɗauko ruwa tana tsaka akan tabbata suka ce baiwar allah ina nan ka kusa kusa na akwai ruwa ta ce ruwa ha ta ce rabona da ruwa ina za ku samu ruwa tun jiya war haka ta yi tahiya a kan dabba tahiya banta kata da kenan rabanta da ruwa kenan nesa suke cikin tsara ne ta ce rabona da ruwa jiya war haka ka sa kenan wurin nesa ne tukce yanzu abin zai bayo alama tahi ta ce ina suka ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi ko nan wanda ake cewa sabi wanda ake cewa wannan wanda ya ratsi karkatacce wannan wanda ake cewa mai asabi kai annabi haka sai ta suka mai asabi annabi da masani ana wanda suka bar addinin uwa da kakannu wanda suka ratsi shi shi kuke yi ba ta ce shi suka ce mata wanda ke hudu shine mutayi ne suka zo wajen annabi da ita da ruwanta a sarka maza da ce mata baiwa Allah wannan ruwa muke so za mu yi aiki da shi aka ɗauko ruwa a salka aka karkata ce dimmi sha zo sha mai sha ya sha mai arwala ya arwala wannan wani bi akwai wani a cikin da bai wanka ban janaba ba dan bai sallah ma annabi ce kai tayin wanka sallah ma yace kai ma ka dauka je kai wanka ka dauki na wanka ya kwasa je wanka aka sha aka sha aka yi guzi aka komai ya kare yace ruwan yanda yake bai canza ba ruwanta yace baiwar Allah ruwanki da shi muka yake amma Allah ya da mu da ruwa da hanyar ruwanki amma ruwanki iya nan kamar da annabi yasa aka bata buziri wanda gangari mai dabino aka mata dan ba kwarai tana tarihi da yawa wanda annabi ya kwarai ya mata karama bayan wannan a takaice da kenan a wannan annabi ya aiki da ruwan mushrika da ya aiki da saraka ta mushrikai kenan nan in ka manta a baya irin mun da su tsarkuwa a wannan santakin ko wannan fatar an kasa daga ture yankan su kaza ne ba yanka ba musaye ne ba ruwanka tunda an ji mi kwarai saka ga ruwanka da takalmin menene in dai fata ce ko annabi ce in dai an ji mai ta ku ta kauka kurin na magana kenan ko nan ruwa ne ma ka sha ba sa ka ba a cikin ta sai wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فدة أخرجه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه ذكي بار labarin cewa. wani kwano za mu ce na anusalasallam ya kare ko abin sha ba fattakata makan sha'ab silsata min fidda he da ya kare haka yana he aka imke shi da wata da sarka ta azurwa ko ina aka kayan mai aka imke kwanan da wannan sarka ta azurwa nan me da ninka wannan ruwa a wannan wurin damar an ce bukhari ya kawo mana ya inganta dalilin da muka yi bayani a baya na salasalama ya hana mu aiki da makayi kwano ko duk abu na aiki na zinariya ko azurwa duk makayi da aka yi da azurwa ko zinariya haramu ne mai aiki da shi to sai kwan zama nan kenan bangaren irin wannan dan an imke an yi wani gyara da azurwa ko zinariya a jikin kwano wannan bai cikin laifi shi da zin kama ka wannan ruwa a wannan wurin annabi ya imke kwanan shi da azurfa aka ɗimke gaba ɗaya wurin inda ya karya shi ne zin karuwa a wannan wani shi ne ƙarshen wannan babi sai babu ya sado baban izala amma izalata najasa ba baban gusar da najasa kafin suna ya tafi ɗin izala izala ba wadda mai mara wada sai dai yadda an gaya mutane mai izala na ke so a izala kin ba za a samu dama dama a tafi ɗin izala ɗin izala ɗin izala ne shi kuma izala kalma ce ta larabci izalatul bid'a ne asalin kalma ce ta wasu jama'a ko group jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sunan su kenan kungiya ce jama'a ce ta malamai masu aikin gusar da bid'a shin izalakin izalatul bid'a a gusar da bid'a kuma wa iqamatu sunna a tsaye da sunna a wurin shine kungiya wannan aikin ta kenan to matsalar ta zo da matsala ta taba wanda suka saba ci da addini ko mai da mutane kasuwa abinci a hannun mutane sun tabbatar da idan aka gane kiran wannan kungiya to ba su ba abinci abinda suke ci da addini za a gane kan mutane zai waye za su hasa amfanuwa da abin hannun jama'a da suke dogara da shi duk wani surkulle da bidowoyi da shirka kulle-kulle rataye-rataye da dai alaƙa ta abinci da sunan addini to sun san wannan ƙungiya idan aka amsa kiranta to su ba su babu wannan rayuwa ta shi da addini shi ne aka mata ca tun harkon zamani da makaman nukiliya iri-iri ba su san uwaye ba su annabi uwa balabce uba wane ne za ka yi abin da yake daga an ji ka ci a to mutumin da bai san uwaye an ce annabi ba kowa bane ba subhanallah dole ka kame bugun ka kame bugun kallo ka ce wani mutumin ya ce annabi ba kowa bane ba dole kai musulmi ka kame bugun kallo dai daga mana man ka ba kai ba shi bai san annabi a an ce uwa kuma an ce kamar an balabce wa hudu daga da bata a wani gobe duk wani makamai to kai ta ƙarya suke ce a Hausa ƙarya hure suke bata aya to huren ta yi kuwa bata yayan ba dan a yau gobe kullum ana ganewa tunda dai su mutane ba sama suke ba suna rayuwa a ƙasa cikin mutane cikin al'umma kana gani da abin ƙarya ce daga suna da uwaye kuma kaji da suke sallar su kaji suke rayuwa kaji suke karatu an wa annabi salati an duk he ma'ana aka sanar annabi ba ma da sanin annabin da girma annabin a wajensu don su wancan suna ga cewa na manzan Allah kaɗai bai isa ba ya an gama da na malama ne na malama ne kowa da malama iya da dama ya tsara maka addini iya da dama ya kawo aiki su kuma a wajen ya zala a addini ɗin ba wanda manzan Allah ya ce ba ko ya gata ba addini ba ne ba to kenan uwa ya sa annabi a zahiri da wanda ya ce za a gama na annabi da wani wani ce na annabi kaɗai ya ishe ni kaga an dai ba zalimci ba wani ce na annabi ya ishe ni ya sa annabi tabbas kina irin wannan yau da gobe ne haka mutane suka gano wallahi wallahi musulun da na fara yarda da ta haka ake gamu inda na fara sanin ƙarya ce ina shawara abu da gumi rahimu wallah Allah ya shi kullum ka da kaza akwai tsoho ita salati goma goma ga annabi to mu kuma an ce yin zara bisu annabi salati shi kullum tsohon wannan ko auren kuma yake salati goma goma ga annabi ce to abin wannan kenan ba gaskiya bane ƙarya ce daga nan fara gano ƙarya ake mana shi to kashe na kullum yayin wannan salati kenan kaga ita ƙarya in ma kai ta tauro ne tabbas tabbas a sunna aikin wannan kungiya Allah saka musu alheri wace ba su kurakure ba wanda biya mutunci amma da aiki kuma sun ceto al'umma a wannan zamanin gaskiya duk wani mijin Hausa ko a Hausa ko a yamma tabbas wannan al'umma su wannan jama'a suna da kamasho wajen kafa al'umma da maido hankalin al'umma daga rayuwa dumu-dumu cikin shirka da bid'a an halka an gano kurakure Allah gafarta musu Allah ba su lana abin suka yi aiki to yanzu za mu shiga babu izalatul najasa wa bayaniha maganan baban gusar da najasa da bayanin me ake cewa najasa idan mun ce gusarwa kenan a musulunce mun karanta ba a salla a wuri da najasa ba a salla da riga mai najasa da rigarka da cikinka da wurin da ke sallah duka wannan wajibi ne sarkaka da najasa amma matuƙa za ka iya ana kawo ruwa magana najasa kusan da ita an ce kana da iko kuma kana cine sharaɗin gusar da najasa ka san akwai ta kuma kana iya gusar da ita wanda shine sharaɗi idan menene yakan yi misali yanzu na san ina da najasa misali ban lahiya ban ya gusa mata inda nake ko ban ya bari misali zaka kashi ban lahiya ko ban sai sallah kaga anan ban na iya gusar da ita ma sallah zan yi sallah ban hasawa ko kuwa tana jikina amma na manci kai ne sallah to ba a ce ban sallah illa a wajen malikawa suna kawo a adafin wakati malon fikin malikiya na cewa ko da a malikiya kai suna cewa a arifin wata a sake sallah inda sauran lokaci mai suke cewa wanda ya sallah da najasa a jikin shi da mantuwa ya suka ce ya sake inda sauran lokaci idan ka shi irin wannan kalma a wajen da tuwon malikai ko malam malikiya na hakika wancan na warko suna ga kenan abun wannan ba wajibi ba ne inda wajibi ne ya an sake busciya a cikin lokaci ta tare sai a hada abadan abada ya ka sake in su ma a wajensu ba wajibi ba ne da haka dama kuma a wajen jamhur wanda ya salla da najasa bai san ba da ita he bayan ya ƙare ya ganta to wannan sallar shi lahiyar talauta ƙare he dai ya wanke wannan najasa saboda sallah ta gaba amma wannan ta tsira wannan shi jamhur kuma shine hujja kanta idan ina cikin sallah najasa sai ta faɗo kaina ko ko na tuna da ita a jikina tsaf sai in hudda ta ina iya ko in ture ta in ci gaba da sallata ta yi su a haƙin malakiya na samu ɗan wata fahimta cewa ta suka ta hadar habas ibtida'an wa dawama ibtida me zai ga ciya me zai ta ibtida wa dawama kenan tun farkon sallah har ƙarshe in aka samu wata najasa a jikinka a wajen sisti babu sallah amma magana mafi ƙari in dai ka misali aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sallah iya sallah da ke adatan ila sallah takalmin shi sai sahabbai suka ga ya hudda takalmi iya cikin sallah su ma sab sai suka hudda nasu kusa annabi ce iya sallah yana ga abin da yake baya iya ga bayan shi a cikin sallah sai da aka da sallah musu tambaya me yasa kuka hudda takalmin kuna sallah suka ce ya rasulullah mu dai kurin mun ga ka hudda naka mu ma yi muka hudda namu koyi ne kurin wannan wacin sun da sai akwai magana sallar takai amma cikin sallar bidawar akwai sallar takai wani gana kama a ci abu sai ya ce ni ma abin da ya sa kuka gana hudda nawa ya ce mala'ika jibril da salam ya sabko ya ban labari a cikin takalman nawa akwai najasa shine sai na hudda na ci gaba da sallata kaga inda cewa tun wuri kuma karshe babu sallah annabi sai ya ta saba kamar sallah kurin ci gaba da sallar shi wannan shine madogara cewa kenan najasa idan ta wado kana iya kusar da ita ka ci gaba da sallah muna magana kamar shiga cikin wannan magana yanzu muna magana da kenan najasa in kana tuna da ita ne kuma kana iya gusar da ita yake wajibi ka gusar da ita amma idan baka iyawa ko kamance in kai sallah sallah ta yi a takaici mun zama muna maganar gusar da najasa gusar da ita akwai da ruwa misali an yi tsari an zama ya ce a kawo ruwa a zuba ko ana zuba ruwa ko kuwa sai an ɗauke ta gaba ɗaya zuba ruwa iya a wajen jambur in aka zuba ruwa an gusar da ita a kaya ne a ƙasa ne a jiki ne ruwa ke gusar da ita mushkila da ake samun malamai yaya idan na gusar da najasa da wani abu wanda ba ruwa ba ana ko ba ruwa mai tsarki ba malamai da dama kamar da yake cikin sai sunan abu malik ya kawo manganin malamai magabata da dama masu ganin cewa su jamhur suna ga cewa ya ruwa kurum ya ce gaskiya ba sai ruwa ba abinda ake nihi manuwa kurum a gusar da wannan najasa ta zai misali ya kawo inda za ka sa aljabar ko sabili ka goge kashi misali a najasa ko wani mutsari ya aka sa ruwa da omu aka wanke fes babu mutsari a wurin me matsala ba sai ce ya yi ba sai ruwa ba gangariya in dai an gusar da ita shikenan ita ta kan illa zai babu ita shikenan me da me illa ita ce babu ita yanzu an sa wani abu ko sabili ko na ba an gusar da ita kamar ka sa abu ka yanke abu ne babu shi a wurin kenan babu illa ta a wurin amma da jamhur suna ga cewa sai ruwa aka ayyana kuma na ma duka jama'a fahimta ce da wallahi wallahi shi dai takaice babban abin da a gusar da ita ala kulli hal he muka fara ga mu fara da hadisi na yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا أخرجه مسلم والترمذي أنس بن مالك يتشوى an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil khamr an mai tambaya akan giya to takazu khallan aka mana aka maida ta ta koma ba ta sa su an shi kiran ta lalace mai khala kamar mutum vinegar ta koma khal kamar nono ne vinegar ta koma ta an bata ba da su nan zaka tambaye kanka me alakar maganar wannan katin da muke da magana maganar giya an dauke ta halar kun ce la mela hadisi ne dogo baka ya gane me yi ma'anar magana sai ka koma tushen asalin magana da shi abin da yake ni nan shi yanzu iya maka maganar najasa ko ya kama ka rogo ya ka wannan ruwa ya kwatanta maka giya najasa ce na biyu me asalin wannan magana da manzo Allah ya ce la me ya da ce la giya adatan takan lalace da kanta ta koma ta koma ba ta so in ta jima aji sai ta koma ga giya ta ba ta so ta lalace su a talaucin laraba har ma suna wani abinci da ta haka akan mata wani aiki ko a sa a rana ko a mata wani abubuwa nan da kumfusun mata abubuwa da kanta ta lalace to nan tambaya suka annabi sallallahu alaihi su wani ta tambaye sun tambaya ne za su iya mai da giya su mata wani aiki da kansu ta koma ba ta sa su dan aiki da ita a shi ne ci a ba a yi kina anan mazala ya yarda ba nan ba sa kan shi idan giya ta da kanta ta zamanto ta lalace ba ta sa su nan ba ta matsayin najasa kun ba ta matsayin giyar tunda babu abin suke kuma ta lalace da kanta ke ta lalace yanzu wani shi ne asalin karuwa a wannan wurin to nan malamai akwai saɓanin malamai akan masu ganin cewa ita giya lalle a nasun ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ambata inna malakamaru wal maisuru wal ansabu wal azlam rijisun min amshita fashtari mu da aka tuɓe ko Allah ya jero giya da caca da gumaka da kibau na duba ita musu rijisun min amshita wannan rijisun ne kalmar rijis sai suka fassara da cewa najasa to kan haka shine mai yau suka ɗaukar cewa giya tana matsayin najasa na malamai ka ce a wannan ma ba nasi ba ne ba karara daga manzon da Allah ya yi ko ya ce mata najasa don an ce abu haramu ne zama abu haram bai zama najasa yanzu misali ya ka misali zinariya haramu ne na majasa tana matsayin najasa misali gumki an kashi na gasa mata gungi ya kawo ki hannunka saka misali yanzu shisha wiwi cewa ce an kai sallah ta a jikinka baka sallah ka sallah da tsari misali wiwi ta duk abu da ke zama ne wiwi ga ta wiwi ce cewa ce tana matsayin najasa ta ma a cewa ce ba ta matsayin najasa ta kenan dan an ambaci abu haram bai ya zama tuwa najasa abu iya zama haram amma ba najasa ba wannan haka suka da daga cikin malamai masu ganin da jimawa suka yi magana gaskiya giya duk da da yawa sun ɗoka tana matsayin najasa amma ce babu nasi karara wanda ya ambace zaman najasa amma haramu haramu ce daga cikin sai malamai magabata akwai rabiya cikin malaman tabi'ai haka imam lais haka imam muzini cikin malamai na baya baya imamu sana'ani musulun salam sai ta ma ta ba hujja ake mata tana matsayin jasa sai ba wata hujja kan shi haka imamu haka imam ahmad shakir haka albani rahimahullah shi ma iya ga cewa hata albani iya ga cewa ba na jasa bace ba kwarai shi malaman saudiya an kai an kawo suna tare aka tare da kan abun sai gaskiya ba wata hujja kodin tana nan haram amma zama ta najasa wannan abu ne wanda yake fahimta ce ta wasu malamai na gafarta musu ke zai yawa alakul hal kai na gamin gargiya ma da gamin gargiya ma da gamin wacce da a takaice dai shi a nan wani kamar abu ne kaza kuma yi musamman ta sa abu ta ce abu ne kamar kata ne Allah ya ce na shi magana magana tana magana fahimta ta zama ne mai kamar su dalilai amma ka ɗaukar nasi ne karara daga manzon Allah ko Allah ya ce tana matsayin na jasa kenan misali in taɓa ka baka sallah misali an ka sallah misali ba taɓa ka ba magana kenan tana na haramun kinta amma zaman ta daga akwai sabanin magabata dan babu nasi karrakan shi gaske magana wallahi ala wannan magana zan zanu zanu muku na da da ne yanzu kenan an jiba da magana can da irin su Imam Rabi'a malamin Imam Malik malamin shi malamin Imam Malik Rabi'a haka su Imam Lays haka ga su baba Imam Sanani haka Ahmad Shakir wanda cewa albani kita ya amfana da ilimin shi ya cikin malamin wannan karnin haka shi albani kanshi suna ga babu su dalilai na mai da ta nagasa amma tana nan haramun kinta shi da nan gurin tambayar da aka yi an wa'adu tambaya za a iya aiki da aiki a mai da giya ba ta sa su da wani annabi ta ba a yi kurin shi magana ma'ana sai ana ana su ko وعن انس رضي الله بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهانيكم ينهيانكم عن الهم الحمر الأهلية فإنها رجس أنا أبن لك رواية بخاري كا مسلم يكاو أنس بن مالك يبار اللابار cewa wannan abin ya wakana yau mu khaibar a yakin khaibar wanda aka ci khaibar manzana sarari ya yi umarni a batalha ya shiga ya yi shela ya gaya musu cewa inna Allah wa rasulahu yana hayanikum Allah da manzanci suna hana ku aiki alluhumin humrun ahaliya sun hana ku sun haramta muku jakin gida yace fa innaha rijisun wannan tana matsayin haramu haramun asalin kalma don me ka magana asali abin da yau haibar an zo an yi tukwane na dawakai wasu kuma na jakuna abinci ana tukunya ta dahu tana dahuwa mazana isu ko an yanka dawakai da jakuna ana dafawa da ya zo ya sa aka kihe dukkan tukunya ta jaki amma sai ya bar ta naman dawakai a shi ne ya yi wannan shela a gaya mutane kowa sani kenan matsayin jaki me za a yi ci ne za a yi ya ce wannan rijisun ne zama haram musulki musulki ne amma zai ce zama da jita kenan misali da yana ma'ana magana haramci ne to nan ɗan wannan magana take zauwa ta magana masu magana masala akan namun doki da ya zamanto abin tattaunawa ɗan uwa masalar doki kurin mu a nan muna da nama shi ne kun yasa nama gare mu iri-iri a duniya muna cikin rai masu nama wadatar nama kuma an samu ra'ayi a cikin zaba ta malikiya ku gane shi imam malik bai ce ba doki haramu ne ku gane da kuma siya imam malik shi take makaruhi shi a malikiya makaruhi suke ciya don babu zika baka nassi aya ta ƙur'ani ko hadisi cewa doki haramu ne kurin illa alkhairar bagalar habila ta kaba wazina kurin alkhairar bagalar habila da ta kaba wazina shi ne wanda kurin da jaki alfatari da doki don ku haƙo ado me ka kuna haramci an ce ba ci kuna hana maka wani amfanin su cewa haramu ne bai tabbata ba wannan fahimtar ta wasu ce makaruhi kurin amma ya tabbata nan a wannan wurin ya ba wani inganci sabanin ruwa ingancin ruwaya manzo Allah ya bari an ci naman doki a Khaibar da suka mata wuri a Khaibar wurin yunwa ne waya aka sha cikin sai musulmi ruwaya a sama ta ce a Madina mun yanka doki a nake yayi a Madina an ga cin adaji ne an ba ta a Madina mun yanka doki an ci annabi yana rayi lokacin kuma ba ce ba da gaci muka ci amma wa an kace masu cin kace matsala ce ko ko haramu shi ne kai na dai a wani fahimta ta kace yasa abin ya zama gama a jikinmu gama a ramu ne mun ta yi saudiya saudiya mun ta yi wata watan aka ba mu wani kayan da ake rubuta irin abinci take wata kin ba ana rubuta ai kasan akwai naman kaza akwai naman kaza ko sai a cikin watan sai ga watan doki ta to malam doki wa doki ya ga doki ya ga rabo ci doki shi doki doki na ci doki ma kuna kuna mu mutun shi su ana abinci da bari ba da wani yanci doki su kun nama ne su ana doki na ba su kada kame a wata da ce shi shi ce kamar ya za a ga doki ta doki a naka su ce kai na ko ana mutu ana mu ci mu wacan bai ci kuna abincin mu kuna kenan mutum yi ce na shi bai ci kuma a nan sarrafa ma an kame naman damu an kame a gaban shi aka ci ce ya ci ta shi bai ci su ce ya rasu da haramun ne ya ce a ba haramun ba ne ba ni bai cikin irin abincin garinmu ina kyamashi shi kenan na ci na kyamashi cin doki ba da ina kyamashi ba da ina bai san shi ba ta ya kaci doki shi ne kurin wannan ina maki daga shi doki mana ya ce ba tsada da shi bai sai mata ya ba sai ba ga sani ya gara gwa ya kuni har haka ta an ka ce doki ya tsada dewa shi yasa ana ya tsada ne nan saboda su kuwa suka sai tsada daga doki miliyan guda ga 500 amma da kuni kawo ta ga 200 ko sani ya kawo ta ga 150 100 ka ta sa ka sai wani ma bai ci ba to nan dai kenan maganar hadisin kenan to illa nan maganganun malamai kan wannan mas'ala me ya kawo wannan magana a wannan wuri shin jikin doki na jita ne kai jaki amma mun ce misali shi haramu ne shi jiki haramu ne karara haka alfadari amma jakin gida shi ne haramu jakin daji halaka ne jikin daji halaka ne manzo Allah kashin kamshi a ci an ba shi na biyaci na daki na jaki na jakin daji wani mai zane tafsita zebra ko zebra ko zebra wani mai zane wani cikin shi shi jakin daji wani halaka ne in ka kama aikaci in ka samu jakin gida ne haramu to shi ma maganganu akan cewa na jasa gaskiya magana abinda ke kawo magana na mahi inganci cewa bai zamantowa don ka taba jikin jaki a ce ka taba gasa nan gasa don jikin shi kurin shi ne haramun kurin kaci kamar magana ce rubuta an ce gumki haramu ne da ka taba gumki a ce ka taba najasa sai ka wanke hannunka magana kenan Allah wa sai wa an wa an amr bin kharija radiyallahu nan ne ko radiyallahu an qal khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilati wa lu'abuha yasilu ala katfi akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahabu amur bin kharija ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya mana khutba amina ya mana wannan khutba wa huwa ala rahilati iyakan tagush dabash wa lu'abuha yasilu ala katfi amman khutba da ya mana miyanta iya zuba a kafada na me so maka cewa kenan miyan wannan raƙuma ba najasa bane shi da kurmun ce shi kurmun dan ka dauka me wani kaza ne a me wani dabba ba najasa bane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam aikata ma ya bada har ba hutsarin da kuma an sha annabi ya bada ra hutsarin da kuma da kashin kai da madarai a wata ce ma dukkan dabba da take halaka a cita ko saniya ko raƙumi ko zago duk dabba da ake ci ko akuya kashinta da wutsarinta tsarkakakku ne an akwai wani magani da aka baka magani irin sutura kamar wani zai san maganin sa da ce maganin horon masara ko diabet ko tasirin da aka ce maka za a gama da wutsarin rago ko wutsarin akuya ko da kuma kaka ci haramun ne in dai maganin santifi kama abu ne na maganin ganga jiki ba sai canyi ba in dai a sha a dawa ko rantsaurin rago ko tumkiya ko kashinsu ko tsarinsu in ta kama ka yi magani ka ci halakar in dai dabbar da ake ci halakaci kuma sallah ta kama kana yi a cikin garken tumakai kashinsu ko ba tafi eh ba wani matsala kana yi sallah a cikin garkensu an hana sallah nan ya hana sallah a garken wurin tsugunawa da kuma ba dan ban najasa ya ka dalili ya ce mazamnin shaidanu cikura amma kashinsu tsakakake ne duk dabbar da ake ci kashinta wutsarinta zahirin tsakake ne za ka iya sallah ba matsala da ya taba ka a matsala komi to annabi sallallahu alaihi wasallam wasu urani ne wasu jama'a sun zo madina su suka samu matsala irin ta yanayi sai manzo Allah ya ce to sai bayan gari da raƙun mana zakka da ake kawa su sai wajen mai gadi ya rinka ba su mutsarin suna sha da madarar raƙun ma dan maganin malatin su suka sha suka warke suka saka da sharri a shida ma suka kashe suka kashe makiyayin suka hudda mai ido suka kashe suka suka tare al'umma suna manzo Allah ce ka ba barin su abin su din da suke yanka musu aka je da ka musu aka mido su annabi yanzu ka aka musu annabi dukkan sa wani sa aka tsone idan aka tsulle idan nasu duka yanzu ka mishi aka musu aka tsone idan aka aka gundula aka basa cikin rana suna cin kasa yanzu kamar shi haka annabi musu aka rama aka musu kasance su kina takaice dai wutsari to balle magana miyau nan shi ya kana ruwaya ko ya kwanta maka kenan inda na jasa da annabi haka ba kuma an san a tsaye menene kuran sai an aisha ko wa an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنيه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه ننكم رجيما شيء تما كان مني شيء ما نجسا ne ko kuwa ba najasa ba za mu ga tsarin usulubin da ya kawo ruwaya yanzu dai ya kawo mana ruwa ta Aisha wata Imam Bukhari ya rubuto Muslim ya rubuto Aisha radiyallahu anha take cewa manzana sallallahu salama ya gasiru maniya iya wanke maniya a jikin kayan shi ya kharuju ila sala fi zalika sau kuma ya huta masallaci wurin sallah da wannan kaya da aka wanke ba tare ba da sun bushe ta ce wa ana an zuru ila asal kasal ina ga gurbin wanke wanda aka yi ba su bushe ba ma mutafakon alai na me ke na gaganan ya wanke shi ko ya wanke kwarar magana kenan ya wanke mani wani musulun ruwa musulun take ita asha take cewa لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه تتشي نكن كنكري مني أتوهش kenan in ya bushe in ɗanye ne a wanki in ya daga ya bushe kuma ta kankare shi kenan ba tare ba ta wanke ya ya salla a cikin kayan shi wafi lafazin lahu wata ruwa ya wani lafazin imam musulun take ce laƙarƙuntu a huku ya bisan da zufiri min saudihi ina kankare mani a tuhash in ya bushe kankare a kurin nake to wannan iya karantar da kai cewa kenan inda harin najasa ne kankara yanzu misali kashi a cikin rigarka ka kankare kurin kai sallah baka wanke ba a kai baiwa kana kallon kashi amma ka yarwa kashi kurin ka kankare kai sallah yayu ka ga baiwa yin haka yasa kenan yake kwata da ishara kenan ba najasa ba ne suna ƙarƙashin wannan malamai ina ga imam malik ne da abu hanifa suke ga cewa najasa ne suna ga cewa yana imam shafi watarwa ta ahmad suna ga ba najasa ba ne menene hujjojinsu cewa ba najasa ba ne su mutum masu cewa najasa ne wani kuma su ne ya wanki ya wanki abin ce najasa ne cewa in aka ce ma'ana najasa ne masu cewa ba najasa ne ba baiwa inda najasa ne kurin a ce an kankare a yi sallah ciki baiwa da dole ya wanke da ruwa bayan haka akwai ruwa ta aisha abdullahi bin abbas abinda ke wajen malamai gabata ina ga sa'ad bin abi waqas haka abdullahi bin abbas haka shakta bin taimiyya duk suna ga cewa gaskiya magana suna cewa mani ba najasa bane bara haka suka tsaya kurin suna gaba wata hujja su kamar sa'ad bin abi waqas da bin abbas suna cewa kurin mani matsayin kaki ne mu ce majina yanzu da an ce yanzu man sa'ad an ce majina ta tsara tsaki ka bada a jikinka shine yanda baka bar mun majina a jikinka kasan ta ce haka baka mun baka bar mun a jikinka amma ba a mai matsayin na jaka irin ta kaki ko tsari sai magana kuma suna ga cewa a yanda Allah subhanahu wataala ya karrama dan adam a ce an yi mutum da gangaka na gaskiya abin ma ta daga hujjar da cewa gaskiya mutum ba kamar buzuzu ne ba buzuzu na gada kai shi gangasa mutum Allah karin ma shi na haka sa suka cewa wannan magabata wani sahabban sun wade kada kaga da ta Aisha ba ta ce ba na jasa ne ko gane haka wani sahabi amma wannan sahabbai ne suka ce mani iya matsayin najasa iya matsayin mashi gada kai kuna haka suka ce kuna mani iya matsayin iya matsayin majina da kaki kurin ka kankare ko ka wanke kurin nan karbi da shi ka zamta ci kurin amma ba najasa bane ba irin sauran najasa ta wutsari ko kashi haka wannan magabata suka yi wannan bayanin a cikin da ci akwai sahabbai guda biyu sadiq bin abi waqas abdullah bin abbas sai wa an abi samah قال من يقول قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وساوى حكيم إذا رواتا إن كانت كانت nan abin da yake so ya kawo akan wannan wannan hadisi cewa Abu Sama ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yughsalu min bawl jariya za a wanke daga wutsarin yarinya mace shi aljariya rikin mace kenan karamar yarinya jinjira ake magana wai rashin min baudul kula mai an rashi aka ce alkusan a zuba ruwa a mauri har ruwa ya gudu ya tsiyaya ko ya gudana ta wurin shi alkusan an rashi a jika wuri ya jiga ko bai gudu ba shi na rashi a jika wurin nan sai ce yi za a wanke in wutsari yarinya ne he an wanke kenan an zuba ruwa gudu amma in namiji ne kurin za a jika kenan nan amma duka ana magana ƙananan yara wanda ba sa cin abinci shi magana ta zo magana yaro ƙaramin sabon aiwa wanda bai cin abinci ya nuna kwana shi ne ake wannan magana a kan shi in mace ce a wanke annabi ce kudu haka annabi ce a wanke na mace amma na namiji ba ya wanke ba in aka ji karuwa aka ji kawai da ruwa shikenan kudu haka manzala ce amma idan yaro karami ko yarinya suna cin abinci to da wutsarinsu da na uwayensu duk daya nan ba wani saɓani na ana magana ƙanana wanda ba sa cin abinci kurin ya nuna kuran sai kenan maga aka bambanta namiji da mace namiji kurin a zuba ruwa a wurin ya cika mace kuma sai an wanke ruwa gudu me yasa haka maza Allah kun cinsa kun shine haka maza Allah cinsa eh sai wa an asma bint abi bakar radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala fi dam al-hayd دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تندعه ثم تسلي فيه متفق عليه أسماء بنت أبي بكر رجل عنه tace na ga muku dai tsarin wani malamin zai dauko dogon hadisi ba da matsawa haka ke can a rubuce cikin hadisi ne to zai dauko wani mas'ala manzala yayi magana akan mas'alar jinin jinin haila da ya taba wani kaya akan wannan mas'ala jinin haila idan ya taba kaya yaya za a tsarkake shi ya ce ta hutuhu ta murji shi ko ta kankare suma ta ƙarusu bilma annan alƙars a sa ƙarshen farci kuma da ruwa ana zuba ana goga ana goga don a huta ja a wanke shi ne a sa ruwa kuma da ƙarshen murci ana goga ana goga ana goga an kankare kuma an sa harci da ruwa ana zuba ana kankarewa sun matan dawo kuma ya ta wanke ga baya kenan a kankare a murci misali kuma a sa harci da ruwa ana zuba ana zuba ana zuba an kare kuma ya a wanke a matsi haka ake ma jinin haila domin wa masa'alar jini malamai sun ittifaqi ba saɓanin malamai akan jini domin akwai jini na haila akwai jini daman muskuhan wanda yake zubowa daga jikin dabba ko ko jini na zuwa daga jikin mutum jinin haila shi ne aka yi tufaƙi nan ba saɓani kowa ya yarda jinin haila na jasa ne nan ba saɓani amma kuma kowa da jini masu dama masu kuhan ko na mutum kwan dabba haramu ne a ci amma jini mai zuba ko na dabba da ko na mutum shin najasa ne nan ne aka tsaya wasu ka ce jini ba najasa ba ba najasa ba ne ba karara mai suna najasa kan wani shi ma da jimawa alamai magabata daga ciki ka hata albani akan misali abin da sai malamai suke cewa ba na jasa bane ba kamar magana cewa can ta magana giya dan abu ya zama haram zama abu haram bai sa ya zama na jasa shi karan kanshi su ce hujjar su ta warko annabi sallallahu alaihi wasallama haka sahabbai suka yi a cikin halin yaki akan yi jina-jina ko jinin kahoran mushrikan ko na ko a wajen yanka dabba mutum jina daga amma kuma a yi sallah ba a ce hayan wanki ya sallah abu na gaba ruwa ta da imam bukari ya rutu hadisin isar wannan bawan allah wanda ramkala wanda musulmi sun kai hari ga wani gari sun kashe mata wani mushirki wannan bawan allah abin ya sanar a kashe mataka ya sha kwansa sai ya rama abin da aka matashi sai yake bin ba musulmi ke nemo kazu ne samu ta dama yadda zai rama iyabinsu iyabinsu iyabinsu sun zo wani wuri dare ya yi an sa santinel an sa masu gadi wasu barci wasu wani wani ya gadi an sa mutum biyu akwai ansari wani mutum ansar mutum madina cikin ansar wani bawan allah su biyu wannan in ya barci wannan iya tsaye in na gaji hiyan kwanta kai ka tashi shi na asali iya cikin sallah ya wani mushriki ya suko su sai ja kibiya ya daka mushi kibiya iya sallah bai cire ba kibiya a jikin shi ya ƙara cin kibiya ta biya ta kamushi bai cire sallah ba hidimi kibiya uku ruwa cikin sahih bukhari zakat mu'allaq wannan bawan Allah daga baya ce gani jinyar jinyar jinyar ba jinyar ba gani zai wadi dan ya wadi ke za a samu ila ga musulmi ɗayan ne ya tashi shi da anan jini ya mai kibiya jini da ba shi shi wancan bawa Allah ya tashi abokin ake shi ya aka yi wani ka bar wani abun haka shi ma maki take ma ya aka ha kibiya uku baka cire sallah ba ya yi me ya doke kai hana ka cire sallah ya ce wallahi abin da ya ɗauke mai zogi ya ɗauke mai ciwon wannan kibiya ya ce ina cikin wata sura ce wani sura ita ta ɗauki hankali na ya sa birnin cin zahim kibiyar ka ji yadda hankalinsu ya tahi wani wani ko anan an samu tun hankalin ka ya tahi na wake accident ga mutum ya jina jina maganin ya tsoro ta hankalin shi a nuna bai ka beji shi kuma jina jina ke beji iya ya rama na kwancan matsuwa amma hankalin shi ya zai nuna bejin abin da ka tare da shi tsoro ka samu tun haka nan ya shiga wani hali ya bance da abin da ka ciki shi wanda bejin shi to shi ma da kenan hankalin shi ne ta yi ya ta yi da bai ya ɗauke mai zogi na hankalin shi ta yi kaga mu kuma an zo an kare an kare ko kuna an biye ka daga Allah Allah kiyaye wannan abu ne a aikace wa kana to anan me magana anan to sai anan kaga inda auren sahabbai jini iya matsayin najasa da ya ce sallah ko ta kwana mace baka sallah ko ya zaka sallah amma jinin ya zuba haka ta kuma safai suna sallah cikin jininsu ba ta ce ya kuma wanke ba wani shi da hujjoji da dama da aka kawo na kan cewa sallah kai jini haramu ne za ga wani matsala hatta a malikiya ta ce ma malikiya hatta a malikiya matsayin jini su kan sun san babu kada'iyan kan hajjata ne wanda kan ci ziya kusan da taurin malikiya mai suke cewa yi kufa an yi siri damu an yi rangwame gaji ni an ba da yawa ba ne ba sai suka ce ka dirhamul bagali wani turwa su ce maka dirham mai dirhamul bagali wani ma da mun yawan bayan da ke shi ya gan shi a alfadara akwai wani tampon a nan kinta kada jiki da shi ya ke ce injini bai huce wannan ba to ya misali ce misali kamar dala biyar faɗin dala biyar ke su ma a wajen su kenan sunan jini sun sani inda kashi ne ko tsari iya da kaɗan da yawa ya taɓa ka an ce akwai sallah kashi kaman biye ma amma su ma suka ce jini in dai bai tsira baka ba babu laifi dan kai sallah a cikin shi hake nan ka da garama zaka gano ka kai rigima dan ce maka jini ba najasa bane ba a su ma aulun malikawan iya da magana akan shi a takaice dan wani jini bai matsayin najasa a ce in kai sallah ya kasa ki kura inda dama kurin ka wanki baka sallah ba shinka amma dan kai sallah wancan sahabbai suka zo su yanka dabba su jina da jini a cikinsu amma kuma sai sallah cikin cikin tuwas na karfi labin masaudi ne a minani ya yi danka dabba ya zo kuma ya sallah bai je bai wanka ko wanki shi da takace dai magana mashi karhi ba najasa ba ne illa yawan irin abu masu saɓanin kai ka karanci wani ababen haka nan ba za ka ba ba baka shiga cikin kwamitin zai amma ta kawo ka wanke shi lafiya ka wanke kai shi sabanin ka wanke shi lafiya amma in ta kama an yi ko ne yayi kada ka dame hankali to zai nan maganar wanke jinin kaga nan kenan shi jinin haila har ma ana kware matsawa wajen a sa horci a kankare a gurce a gurce to ai yakan yi da jinin haila da ba shi ba mutum zai wanke jini amma kuma gajen iyana makaranta hadisi na gaba shi ne ku wa ana bi horaita ku radiyar anhu wa ana bi horaita radiyar anhu qal qalat khawla ya rasulullah fa in lam yazhab ad-dam qal yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharuhu ta tambaya haula annabi ya wancan bayanin kan matsayin jini a goga a kankare a gurza a gurza ta ce to ya manzan Allah sassalama fa'ilam ya zai zaɓar damu in kayi kayi dole abin kayi jini iya na kuma akwai jan mana akwai jan jini an a wanke jini a wanke ya tsohon kuwa ga jan iya nan ka wanke ka wanke amma jan jini iya nan ya ce ya kafi kilma ruwa ya ishe ki da kika zuba wala duruki a taruhu gurbin jini bai cutar da ki bai matsayin komi don ja nan yace akhrajahu tirmizi yace wa sanaduhu da'if isnadin shi mai rauni ne to amma hadisin yana da shawahid iya da hanyoyi a taliban tabbatar da ruwaya ta inganta gaske magana kaka ake wannan sanadin akwai hanyoyi banda wannan malamai sun tabbatar da ruwaya ce mai zaman kanta duk da anan wannan isnadin muke malamai suka yi magana akan isnad hadisi kai isnadin shi to bayan wannan isnadin iya da wasu hanyoyi wanda sa malamai suka dauki hukuncin tabbatar da ruwa da hadisin ya inganta kenan mace za ta kula kwarai wajen wanke jini na haila a gurza a kankare a kankare amma idan dan ja ya yi saura bai kun dan wakan samu haka ba ya jini ba misali kashi aka iya wanke kashi a samu dan warwarin ko kenan wari bai inda an wanke an wanke wani wari bai da cin abu a wanke shi ne kuran in aka wanke ruwa sai da abin wani wadan warwar wannan bai illa ga sallah kadar ka sallah cikin shi balle man da ba sabili je ka wanke wanke ka wanke amma ka ka kai wari wannan kashi ne nan kenan annabi ya karanta da ita cewa ruwa ya ishe ta kenan gurbin shi bai cutar da ita haka ina ga nan ya kamata mu tsaya ganin mai nisa wannan shine kashin babu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته